بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 23 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 18 ga watan januwari shekara ta 2009 muna karatun littafin al-imam al-bukhari muhammad ibn isma'il abu abdullah wannan shine kasar na 52 daga cikin jeren giyar karatuttukan da muka sa wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna cikin babin da al-imam al-bukhari ya kira shi da kitabin da ya kira shi da kitabul ilmi wato matattarar karantar da ainihin falala da muhimmancin ilimi madubba da sauran bayanai dangane da tsarin ilimi a yau za mu tashi a cikin babi na hamsin a inda ya ce babul haya'i fil ilmi babin da ke bayani akan hukuncin jin kunya game da harkar ilimi ma'ana ina hukuncin musulmi yana neman ilimi amma yana jin kunya yana ganin cewa shi dattijo ne ina zai je nemi ilimi a cikin yara shi dattijo ne ina zai je ainihin wato zauna a tsakiyar 'ya'yan shi ko kuma yana son ya koyi addinin musulunci amma yana jin kunyar yin tambaya ina hukuncin kunya ta shigo cikin harkar ilimi kuma wanne dameji ne kunya take wa ainihin harkar ilimi idan ta shigo waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da za mu tattauna a ciki sai malam bukhari yake cewa wa qala mujahidun la ya ta'allamu ilma mustahayin wala mustakbirun dukkan mai jin kunya da mai girman kai ba za su ainihin koyi ilimi ba ma'ana duk mutumin da yake jin kunya to ba zai samu ilimi ba hakanan duk mutumin da yake da girman kai ba zai samu ainihin ilimi ba wannan asari na al'imamu mujahid tabi'i al'imamu abu nu'aimi shi ya fitar da shi a cikin littafin shi hilyatul auliyai wa qalat aisha aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar madalla da irin mata matan madina ba don komai aisha ta wannan madalla da su ba sai ta ce daga cikin ɗabi'unsu la yamna'hunna alhaya'u an yatafaqqahna fi dini kunya ba ta hana su su tsaya su fahimci addini matan madina madalla da irinsu ba su da kunya ba su jin kunyar cewa aini tsohuwa aini dattijuwa in je in zauna cikin yara ko in je in zauna wurin yara ko in je ina koyon ilimi ko kuma in je in fara daga ƙasa matan madina suna da wannan daraja shine aisha ta ba su wannan girmamawa ta kuma yaba musu ma'ana waɗannan mata kamar yadda mazajensu suka zama abeban koyi a wasu ɗabi'u na gari to haka ake fatan ainihin matan duniya su kwaikwayi matan madina akan waɗannan ɗabi'u na gari wannan asari na as-sayyida Aisha al-Imam Muslim ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa a cikin littafin shi Sahihu Muslim to waɗannan maganganun kenan to ba ni son mu tafi da nisa har sai mun taba al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani kaɗan daga wani ta'aliki da ya akan wannan ainihin wato babi a inda Imam Ibn Ibn Hajar yake cewa da Imam al-Bukhari ya ce babul haya'i din nan sai ya ce ai hukumul haya wa qad taqaddama anna al-haya'a min al-imani ai bayani ya gabata a baya cewa kunya imani ce wa huwa shar'i allazi yaqa'u ala wajhi al-ijlali wal ihtirami lil akabir a shar'ance ita kunya ɗabi'a ce wadda ake samun na ƙasa suke yi wa na sama wato ƙanana sai su ji kunyan manya to wannan abu daidai ne a cikin shari'ar musulunci in haka ta faru wa huwa mahmudun to kunya ta zama a bayyabawa kenan shine ka ji kunyar mahaifinka ka ji kunyar sirikinka ka ji kunyar yayanka ka ji kunyar duk wanda ya girme ka duk wanda yake da daraja da girma a kanka ka ji kunyar shi to wannan ɗabi'a ce a bar yabawa wa amma ma ya ka'u sababan litarki amrin shar'i fa huwa mazmum amma duk wata kunya da za ta hana ka zuwa ga yin wani abu na shari'ar musulunci kamar neman ilimi to kuma wannan irin kunyar ba a yabawa game da ita sai ta zama a bar zargi kenan walaisa huwa bi haya'in shar'i sai zama wannan ba ita ce kunya irin ta shari'ar musulunci ba wa inna ma huwa da'afun wannan sai a ce kuma raunin imani ne wa mahana kuma kaskanci ne ma ya samu ainihin mutum wa huwa al-muradu bi qawli mujahidin la yata'allamu al-ilma mustahayyin to wannan ita ce irin kunyar da mujahid yake cewa duk wanda yake da ita to ba zai taba samun ilimi ba ina fatar an gane وهو بإسكان الحاء ولا في كلامه نافية لا ناهية ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة لاشنا. وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم yace wannan magana da mujahid yake yana yin ta ne don ya kwadaitar da ɗalibai da almajirai da masu neman ilimi akan duk wani abu da zai ja su gaza ko su yi girman kai wanda gazawa da girman kai suna da mugun tasiri wajen naƙasa dangane da neman ilimi karka gaza karka girman kai karka sa kunya waɗannan abubuwan za su ja maka ka samu naƙasa a cikin neman ilimi ina fata an gane kawaye gari da safe baka da man shafawa wai sai ka ga ɗalibi ya ce wai to ai ba zai tafi kafa shi haka fitu fitu ba yau dama ai ba gayu ka tahoyi ba shi yasa galibi psychologically a ɗabi'ance makarantun da suke da 'yan mata suke zama ɗaliban makarantar suke da matsaloli saboda dole kullum sai ya yi guga dole kullum sai ya yi kaza dole dan yana so ya burge 'yan mata to sai zama akwai akwai ayyuka da yawa akan samari a irin waɗannan makarantun amma a haƙiƙanin al'amari abin da ake so duk abin da zai ja maka naƙasawa a cikin harkar ilimi to wannan abin karka ainihin wato karka bashi karka bashi dama Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun ji wannan magana kenan sai malam ya ce qala haddathana muhammad ibn salam qala akhbarana abu muawiya qala haddathana hisham an abihi an zainab binti ummi salama an ummi salama قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi ta hanyar malamin shi Muhammad dan Salam shi ko daga Abu Muawiya shi ko daga Hisham dan Urwa Hisham daga mahaifin shi Urwatu dan Zubair shi ko yake cewa ya karbo wannan hadisi daga Zainab yar Ummu Salama agolar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce ita wannan Zainab din ita ko ta ce an Ummi Salamata ta karbo daga mahaifiyarta Ummu Salama qalat mahaifiyar ta takwa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ta ce ja'at ummu sulaimin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ummu sulaimin bintu malhan rumaisa uwar anas ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqalat sai ta ce ya rasulallahi ya manzon Allah inna Allah la yastahi min alhaqi tabbas Allah fa baya jin kunyar gaskiya ma'ana yanzu to manzon Allah wa'azi take wa manzon Allah kuma kenan a'a tana shimfiɗa yanayi ne saboda za ta sako wata tambaya don kar a ce ke kike wa namiji irin wannan maganar baki jin kunya ne to sai ta ce Allah fa baya jin kunyar gaskiya haka dai gaskiya ce a zo a faɗe ta ɗanyarta ba tare da riga ba Allah baya jin kunyar ainihin gaskiya tambayar da nake so in yi sakamakon wannan shimfiɗar da na ita ce fahal alal mar'ati min ghuslin shin ya wajaba ga mace ta yi wanka idza talamat idan ta yi mafarki namiji na saduwa da ita ko ta yi mafarki ta gama ni a jikinta wajibi ne ta yi ainihin wankan janaba qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce idza ra'atil ma'a idan har ta ga ruwan maniyi lallai ne dole ne in ta tashi daga wannan bacci sai ta yi wanka shikenan ma'ana tun da dai ita bata sakaya wajen tambaya ba dan menene annabi sallallahu alaihi wa sallama zai sakaya kuma ta zo ne dangas tana so ta yi tambaya yadda za ta fahimci addini kun ga daga cikin maganar da Aisha take madalla da matan ansar yanzu wannan tana daga cikin matan ansar jin kunya baya hana su fahimta addini to ita ma gashi sai da ta ce Allah madaukakin sarki fa baya jin kunya in aka zo babin bayyana gaskiya don haka mace ce sai ta mafarki namiji na saduwa da ita shin wajibi ne in ta tashi ta wanka annabi ya ce in dai ta ga ruwan maniyi a jikinta to lallai ne ta wanka fagabbat ummu salama ta'ani wajaha sai ummu salama sai ta lullube fuskarta za mu zo nan gaba kaɗan muna tattaunawa a cikin babin wankan janaba za ka ji wata riwaya kuma an ce sai aisha ta rufe fuskarta me ke faruwa sai ibnu hajirin ya ce ai a zahiri duk suna wurin ne su sai abin ya yi musu nauyi ma'ana sai ita ummu salama sai ta rufe fuskarta ta ji kunya saboda tana so ita kuma za ta yi wata magana wa da ta rufe fuskarta ta sai ta ce ya rasulallahi ya manzon Allah wa tahtalimul mar'atu mace tana mafarki kuma ashe mace na mafarkin namiji ma na sadu da ita na saduwa da ita kala na'am sai manzo Allah ya ce i mace takan yi mafarkin namiji na sadu da ita taribat yaminuki kawai ma'anar wannan kalma Allah ya miki albarka ko ka ce ya ke yar halal kawai haka zaka fassara wa bahaushe ita ita wannan kalma ce da wani lokacin in ta zo takan zo da munin ma'ana wani lokacin takan zo da alherin ma'ana a nan abin da yake nufi na'am eh mace tana yin mafarkin namiji na sadu da ita na saduwa da ita har kuma ta gama niyya a jikinta sai ce kin ganki yar halal ko Allah ya miki albarka fa bima yushbihuha waladuha to in har da mace ba ta da ruwan maniyyi ya ake ɗanta yake kama da ita ai dan ɗanta yana da maniyin jikinta ne a jikin shi ina fata an gane ma'ana akwai wani ɓangare na daga maniyinta da Allah yake ɗiba yake haɗa wajen halittar ɗan don haka wani lokacin sai ɗan sai ya kama da ita to wannan biologically ni ba malamin biology ba ne sai dai malamai na biology waɗanda suka san fikihun musulunci suka harhaɗa waɗannan hadisai sai suka fitar da bayani akan haka cewa duk inda ka ga an samu namiji da mace wato miji da mata sun sadu in Allah ya kaddara a wannan saduwa za a haihu shi namijin idan shi ya fara fitar da maniyi a wannan saduwa da za a ɗauki ciki to shi ne ke sa in ciki ya bayyana sai ya zama ɗan namiji ne shi ne wanda ya fara kawo maniyi idan ita ce ta fara kawo maniyi a lokacin saduwar sai ya zama ɗan da za a haifa sai ya zama mace ce adadin yawan maniyi kuma shi ke hukunta kamanceceniya idan shi ya riga kawo maniyi sannan daga baya ita matar ta kawo sai zama maniyin shi ya fi nata yawa sai a samu ɗan ya zama namiji saboda uban ne ya fara kawo maniyi amma saboda maniyinta ya fi nashi yawa sai ɗan ya zan yayi kama da uwar wannan shine abin da binciken malamai suka bincika Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shine na ce ai ai ko hadisi ne in ka hada hadisai in ka hada su hadisai suna zuwa da formula ne in baka karanta biology ba ba za ka iya fitar da abubuwan ba shi yasa ne sauri na kare kaina duk abin da ya zama fannin lafiya ne ban sani ba jama'a ko kuwa yawwa amma abu ya shafi fanni na zaka ji dangas na faɗi amma yanzu na faɗi da authority in wani ya zo ya ce ga magana to kuma ya zan yi hadisai ne suka zo amma mas'alar ita ce hadisan sun zo da formula ne ba za ka iya fitar da ba za ka iya gini akan formula ba sai in kai professional ne akan abu ina fata an gane Allah ya taimaka shi yasa kuka ji na ce malaman da suka hada hadisan eh sai suka fitar da kaza kaga shikenan na cire zimma a kaina Allah madaukakin sarki ya taimaka ku karanta littafin subul salam waɗannan duk abubuwan da ke nunawa shine ba daidai bane a ji kunya wajen koyon ilimi to haka kuma wannan hadisi ya nuna mana wajen karantar da ilimin fa ba daidai bane a ji kunya ko mun fahimta Allah ya taimaka قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kaza wa kaza sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi Ismailu ya sawo moshi daga Imam Malik wanda Imam Malik malamin shi ne kuma ainihin kawun shi ne ma'ana dan uwan mahaifiyar shi ne shi ku Imam Malik yace ya karbo shi daga Abdullahi dan Dinar Abdullahi dan Dinar yace ya karbo shi daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce inna mina shajari shajaratan daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya la yasqutu waraquha ita ganyenta baya faduwa to yanzu kuma ka ji wani fage da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga shi manzon Allah zai shiga zai shiga dangas ne dan wahayi ne to malamin da ke da ilimin akan tsirrai da bincike shi kuma in zai shiga zai shiga ne yayo research ya gano hakikanin abu to dan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya a nan yadda tsarin ilimi yake annabi bai ce ita kadai ce da wannan siffar ba ya dai ce akwai wata bishiya da ganyenta baya faduwa ta iya yiwa akwai wasu bishiyoyin da su ma haka amma dai wannan ana so a alakanta maka wani abu ne shine akwai wata bishiya wadda ganyenta baya faduwa wahiya kuma ita wannan bishiya wajen albarka masalul muslimi kamar musulmi take musulmi komi nashi albarka ne to haka wannan bishiyar komi nata albarka ne babu abin jefarwa a jikinta haddisu ne ma hiya ku bani labari wacce bishiya ce fawqa annasu fi shajaril badiya shikenan sai mutane suka afka cikin bishiyoyin daji wannan ya ce darbejiya wannan ya ce kargo wannan ya ce ɗorawa wannan ya ce marke akai ta faɗin sunayen ainihin itatuwan daji iri-iri waka fi nafsi annahan nakhalatu ni kuma sai na ji a cikin raina in ji abdullahi dan umar cewa wannan bishiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman a faɗa mishi fa dabino ne saboda dilalatul iqtirani wadda muka yi a baya abdullahi dan umar ya dan lura da wani abu an kawo nono guda na dabino ne wato bunch aka kawo dabino haka an ballo shi a jikin uwar shi da haka aka aje gaban annabi sai annabi ya tsinka sai ya ci da ya ci sai ya faɗi wannan maganar abdullahi dan umar sai kwakwalwar shi bata shallaka ta yi dawa ba sai ya tsaya sai ya dubi ai munasabar ita ce annabi ya ci dan dabino ne sannan ya sako wannan kacinci kacinci ya ce don haka ni sai na haɗa abin cewa ko dai dabino ne kala abdullahi amma sai kuma shi abdullahi ya ce fastahayaitu sai na ji kunya saboda a majalisin akwai manya-manyan sahabbai su abubakar da umar da manya-manyan alarammomi da manya-manyan dattawa har da babana ma umar to duk waɗannan sun kasa ni kuma na sani in na faɗa kamar zan ba su kunya kenan ma'ana ni ma sai ne shuru kenan wannan kowa ya zan bai iya amsawa ba faƙalu ya rasulallahi sai jama'a suka ce ya manzan allah akhbirna biha mun baka gari eh mun baka gari ko shine haka ake da hausa shi yasa akwai fa'idar in kana yaro kaɗan yi hausa literature shine ka rinka zuwa amare su ne maka tatsuniya shine duk da yanzu duk ba wannan literature a ƙasa hausa dan aka kusa aurar da yarinya sai ta ta bin makwabta ta je suna koya mata tatsuniyoyi sai ta tara mujalladai na tatsuniyoyi a kanta saboda in ta zo 'ya'yan anguwa za su yi ta taruwa a ne musu tatsuniya to wannan wata al'ada ce ta bahaushe wadda a cikin tsarin ilimi tana gina fasaha ta yara sai ka je amarya sabuwa amarya sai ka je duk ka karɓe riwayoyin da ta taho da su amma na tatsuniya fa ina fata an gane to shine in aka zo wasu al'adun na bahaushe in aka kawo ka cinci ka cinci in ka kasa sai ka ce ya ce na baka gari sai ce wannan gari sai a ce sakwata sai a ce a hada da abuja mana ina fata an gane yawwa to shine akhbirna biha faɗa mana wacce bishiya ce mu dai abin ya gagare mu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce hiyan nakhalatu ai dabino ce bishiyar dabino ce qala abdullahi abdullahi dan umar mai ruwaito hadisi yace fa haddastu abi bima waqa'a fi nafsi a wata riwaya yace sai da muka je gida sai na gaya wa babana cewa sadda annabi ya kawo kacinci kacinci din nan sallallahu alaihi wasallam yana kawowa sai na gane cewa dabino ne sai uban ya ce me yasa ka ƙi faɗe ya ce to daga ku manya manya kun kasa wannan kuma ya nuna mana maganar ɗazu da aka ce dattawa tsofaffi kada su ji kunya su taho majalisi ko da yara ne a zaune ko da yara ne ke kaza ko kenan su kuma yaran salaf suna girmama dattawan da ke majalisin kaga fa'idar da ake samu ana ma'ana ba za ka ganshi dattijo ne ya zo ya kwantar da kanshi yana abin da ba kuma kai ta kyalkyala mishi dariya sai kai tunanin kai kuma yanzu ina naka baban yake me yiwa shi bai sauke girman ba haka shi kuma sai kai tunanin ai wannan mankiba ce gare shi daraja ce gare shi ina fata an gane gashi kuna ga Abdullahi dan Umar kun ga yadda ladabin ƴaƴan salaf yake inda yaron yanzu ne dan islamiya sai ya daga kai sai ya daga hannu ya ce dabino ne sai ya dubi da tayar sai gwalo ya ta musu gwalo saboda ƴaƴan mutaakhiri na ba su da kunya galibi amma ƴaƴan salaf kunya ne da su ya ce sai ya daga gaba ɗaya a faɗi jaba a ajin da dai shi ya faɗa a ce ya kunyata dattawa to gwamma ma duk gaba ɗaya a bawa manzon Allah daraja duk ta tabbata gare sallallahu alaihi wa sallam fakala ya ce da na faɗa babana umar cewa di tun da aka kawo kacin cika cincin na san ansa sai ce la'anta kuna kultaha a habbu ilayya ina ma da a ce ka faɗa to da na fi so a ce ka faɗa min an ya kuna li kaza wa kaza da a ce in samu kaza da kaza domin dai uba yana da nazari idan ɗanka ya samu wata daraja wadda kai baka samu ba har yanzu darajar taka ce ai ba ku gan ɗan Najeriya ya je ya ciyo kwallo a wani wurin duk sai a rude wai ku ya je da sunan ku ya je ka ga gayi wasu saboda daɗi hakifewa suke in suka daga hannu a filin kwallo saboda nasu ya ci ina fata an gane ma'ana Abdullahi dan Umar da ya faɗi wannan abun in ya samu daraja to daraja za ta dawo zuwa ga baban shi Umar to duk uba haka yake fata ɗan shi ya samu daraja har ya fi shi duk uban da kaga ɗa ya lalace ba haka ya so ba duk uwar da kaga ɗa ya lalace mata ba haka ta so ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to ashe kun ga akwai kunyar da za ta zama mahamudiya akwai kunyar da za ta zama a cikin babin ilimi za a yaba da ita ita ce kunyar da in ka ɗan yi ta za kuma ya zan ka ɗan rufa wasu asiri to babu laifi akan haka to amma sai bukhari kuma ya ce babu man istahaya fa amara ghairahu bis su'ali babin da ke bayani akan wanda ya ji kunyar wata mas'ala sai ya umarci wani cewa in mun je ka yi mini tambaya in kai tambaya ni ina zaune sai in ji ansar to ina hukuncin wannan yayi laifi ko ko bai laifi ba bai laifi ba dalili akan haka bukhari ya ce حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء كاجوانا حديثي الإمام منذر الثوري ya karɓo shi ne daga Muhammad ɗan Hanafiya shi ko Muhammad ɗan Hanafiya ya karɓo hadisin ne daga mahaifin shi Sayyidina Ali Allah ya ƙara musu yarda qala Sayyidina Ali ya ce kuntu rajulan mazza'an ni mutum ne mai yawan fitar da maziyi ina da yawan fitar da maziyi yawan fitar da maziyi ga musamman namiji alama ce ta cikakkiyar lafiya ina fatan an gane to ni mutum ne mai yawan fitar da maziyi fa amartul miqdada sai na umarci miqdad dan aswad abokina ne sahabi an yi sa'alan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama idan muka je makaranta fasa'alahu da muka je din ku sai ya tambaya riwaya sahihiya ta wannan hadisi cikin sunan nasa'i ta nuna cewa aliyu yana wurin akai tambayar ba wai ya aike shi bane je ka ka tambaya ka dawo ka gaya min ansa a'a in mun je makaranta ka yi mini tambaya akan kaza ina zaune sai in ji ansar to me yasa kai ba za ka yi da kanka ba sai ce ka san ina auren yar sha'ai kaga kunya kenan ko kun fahimta ma'ana malamin surikinka ne to ba kowace tambaya ce za ka iya gurza kai tsaye ka rufe ido kai ba don haka kai aboki na yi tambayar faƙala da miƙidadu ya yi tambayar aliyu yana zaune sai annabi ya ce fihil wudu'u akwai alwala game da maziyi ma'ana duk mutumin da yake da alwala sai maziyi ya fita to alwalar ta karye sai ya sake alwalar to hadisi ya zo sahihi cikin sunan abi dauda wanda ya ƙara fassara wannan shine duk sadda za ka yi tsarki idan maziyi ya fita sai ka wanke azzakarin gaba ɗayanta kuma ka wanke ƴaƴan marenanka gaba ɗaya ku kiyaye fitsari in kai fitsari iyakan azzakari za ka wanke kawai amma maziyi ne sai ka wanke azzakarin gaba ɗaya kuma sai ka wanke ƴaƴan marenanka gaba ɗaya ko mun fahimta na'am to za mu sake karanta wannan hadisi a nan gaba insha Allah a lamba ta 176 da lamba ta 266 insha Allahu ta'ala yanzu wannan yana nuna irin wannan jin kunyar ababin ilimi babu laifi babu zikirin ilmi wal futiya fil masjidi babin da ke bayani akan karantar da ilimi da kuma yin tambaya da amsa tambaya din a cikin masallaci Imam al-Bukhari kenan ma'ana wai wannan zaman da muka yi yanzu dole ne sai mun je mun gina makarantar islamiyya za a koyi ilimi ko ko ya halatta mu yi karatu mu koyi ilimi a masallaci ya halatta ya halatta a zauna a masallaci ana tambayoyi akan mas'alolin aure ko aikin hajji ko zakka ya halatta to tunda imam al-bukhari ya ce al-ilm ma'ana kenan wata ran zamu iya zuwa masallacin nan mu kafa allo mu zo mu karantar da biology ko physics ko chemistry kenan yanzu a cikin masallacin nan wata ran za a iya zuwa da iri ana zuwa ana nuna mutane ga irin yadda ake shuka kaza ga irin yadda ake kaza kenan wata ran za a iya kawo keken dinki a masallacin ana nuna mutane ya ake dinki tunda duk menene ilimi ne sai da ya zama har ilimi na dambe na kokowa jihadi likitanci duk annabi ya sa ana koyarwa a cikin masallaci a tashi a koya musu yaya ake yin yaƙi ya ake yin dambe in aka gama koyar da nazariyar sai a ce to da wane da wane ku tashi mu buga ku tashi ku buga mu gani tashi su buga a gani sannan a raba to sai a ce to shikenan kai wane ga inda kai kuskure kai wane ga inda kai kaza kai kuma wane ka dan so ka zake ka so kai kaza shikenan sai a dan gyaggyara duk menene wannan ilimi ne to duk ne a masallaci wato asali jama'a shi masallaci kuskuren da aka samu a Najeriya musamman ta arewa shine sai aka fassara shi da sunan shi da aka ce masallaci wurin yin sallah sai dan arewa ya fahimci cewa wurin yin sallah dan haka ko wurin yin fitsarin kuka duba bahaushe bai damu da muhimmancin shi a masallaci ba amma masallaci abin da ake nufi wato institute ce ta musulmi cibiya ce ta musulmi wadda za a yi sallah za a yi karatu za a samu komi da komi ma'ana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki akwai wurin saukar baki akwai wurin wanka akwai kasuwa akwai komi da komi a cikin masallacin haka ya kamata yanzu aka ce masallaci to shine bature shi sai ya ce santa sai ya ce markaz sai ya ce cibiya amma a musulunci ita kalmar almasjidu to ta tattaro komai da komai amma yanzu sai masallaci ka zo za ka yi sallah a zahar sai kashi ya kama ka kai mutumin ina ne kai mutumin gyalle su ne kuma ka je za ka yi sallah a kwarbai to kashi ya kama ka masallacin kuma babu wurin yin kashi to kaga matsala ta faru yanzu kenan sai kashe ko da gudu tun daga kwarbai ka taho gyalle su kashi ko ko jama'a ko ko ka kabbarta sallah Allahu akbar sai ka tuna kana da janaba to ya za a yi ya kamata ya zama masallacin yana da wurin wanka ko mun fahimta ko kuma sai ka gano ga ko wata matsala ta faru ya kamata ya zama masallacin a korin sai da riguna sai ka shiga ka sai riga sai ka sake duk waɗannan ya kamata a samu a masallaci jama'a saboda haka ya kamata kanmu ya waye masallaci duk ya tattaro waɗannan abubuwa domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani gidan saukar baki sai masallaci a nan ne chemist yake a nan ne clinic yake a nan ake da komi musulmi a nan suke taro a nan musulmi suke komai to amma sai al'amura suka zo yanzu komai sai aka rarraba don haka in ka zo kana karantawa a masallaci ko kana wani abu a masallaci sai a ce to ka zo ka kawo wani abu ku duba lokacin da aka zo ana rukuya a masallaci sai suka ce wai bokayen masallaci to a ina dama za a yi rukuya a masallaci za a yi a ina daurin aure a masallaci ko menene a masallaci ake yi to shine yanzu Imam Bukhari yake cewa babu zikril ilmi wal futiya fil masjidi bayanin ilimi ko karantar da ilimi da bayanin fatawa a yi ta tambayoyi ana amsawa a cikin masallaci ya halatta dalili akan haka sai bukhari ya ce haddasani qutaybah ibn sa'id qala haddathana al-layth ibn sa'd qala haddathana al-layth ibn sa'd qala haddathana nafi' مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجهفة ويهل أهل نجد من قرن وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول lam afqa hadhihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi daga wurin malamin shi al-imam qutaybah ibn sa'id shi malam qutaybah yace haddathana layth ibn sa'd layth dan sa'd ya ba mu hadisi layth dan sa'd yace haddathana nafi'un nafi'u ya karantar da mu maula abdullahi ibn umara wanda yake bararren bawa ne na abdullahi dan umar to wannan na daga dalilan da zaka fara fahimta cewa laisu dan sa'ad ajinsu ɗaya ko abokin karatun maliku ne domin maliku ma yakan ruwaito hadisai daga nafi'u bararren bawan ibn umar to gashi shi ma ainihin lais ya ruwaito an fahimci wannan shi lais ainihin yace ya ruwaito daga nafi'u wanda yake bararren bawa ne na abdullahi dan umar dan khattabi an abdullahi ibn umara shi ku ainihin wannan bawa na abdullahi dan umar ya ruwaito daga malamin nashi ne abdullahi dan umar anna rajulan qama fil masjidi yace wani mutum ya miƙe a cikin masallaci faqala shi mutumin yace ya rasulallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min aina ta'muruna an nuhilla daga ina kake umarninmu mu ɗauki harama aikin hajji wannan tambayar ko shi mutumin yana yin ta ne a matsayin shi na mutumin Madina mu mutanen Madina daga ina za mu tsaya mu ɗauki harama ko kuwa mu musulmi a ina za mu ɗauki harama aikin hajji qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah yace yuhillu ahlul madina min dhil hulaifa mutanen Madina za su ɗauki ainihin harama daga dhul hulaifa dhul hulaifa ita ce suke kiranta abiyaru ali gari ne haka ɗan ƙarami bayan an fita ainihin wajen Madina to mutanen madina daga nan za su ɗauki ainihin harama haka duk wanda ya je ya sauka a madina in zai fita daga madina ya tafi makka aikin hajji ko umara shi ma sai ya tsaya sai ya ɗauki wannan harama a wannan miƙati na mutanen madina wa yuhillu ahli shami mutanen sham kuma su kuma za su ɗauki harama min juhufa daga juhufa to wannan juhufa ita ce mu ma miƙatin mu mutanen yammacin afirka hakikanin al'amari garin dama ɗan gari ne ƙarami a bakin ruwa ruwa ya haɗiye garin amma kuma bai wuce shekara uku ko shekara biyu ba sai aka gane e wato asalin idda mutane ke zaune ne a garin ruwa ya haɗe amma ba ya haɗe dukkan mamayar gurin ba ne ko kun fahimta iya inda mutane ke zaune a bakin ruwa amma yankin jihufa ɗin wato ita jihufa territory ce kamar ka ce tudun wada sai aka ce idan ka taho daga cikin zaria to ka tsaya a ainihin wato kubanni to sai zama kubanni akwai gidaje sai ana nan ana nan sai duk waɗannan gidaje sai suka shige sai suka zama cikin ruwa ɗin kaga kenan tunda kubannin nan abin tambaya a ƙarƙashin wannan yanki take a ƙarƙashin tudun wada to ita jufa yanki ne mai faɗi rabin da ake tsayawa ana ɗaukan harama tana ƙarƙashinta ɓangaren da yake amsar sunan jufa ɗin ma har yanzu akwai ragowar shi ina fata an gane saboda haka mutanen ƙasar sham za su ɗauki haramansu daga juhufa wa yuhillu ahlu najadin min karnin mutanen ainihin najad su kuma daga karnul manazil karnul manazil yanzu wurin ya zama kamar daji ne haka ina fata an gane wa qala ibn umara abdullahi dan umar sai ya ce wa umuna kuma naji suna cewa wato naji sahabbai na cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala ya ce wa yuhillu ahlul yaman mutanen yaman kuwa za su ɗauki harama min yalamlam daga yalamlam shine nasu miƙatin to ina matsayin abdullahi dan umar game da wannan maganar da ya ji sahabbai suna cewa wadda take ƙari ce akan abin da shi ya sani don haka ya fara cewa wa yanzu umuna na ji suna cewa wato kamar bai gamsu da maganar ba وكان ابن عمر يقول تو يا كسنجينا cewa lam afqa hadhihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ban fahimci wannan magana daga manzon Allah ba malamai suka ce shi ma a zahiri ya ji maganar amma shi bai fahimce ta a haka ba dan haka da yazo sai su suka faɗa mishi da yazo bai rage ba bai ƙara ba sai ya ce su sun ce sun ji kaza to amma gaskiyar lamari abin da suka ji din ƙarin ilimi ne akan abin da Abdullahi dan Umar yake da shi gaskiya ne mutanen yaman ina ne miƙatinsu shine ya lamlam ɗin to amma shi ba shi da wannan riwayar to da yake tsari ne na amanar ilimi ba zai hada da abin da ya ji daga annabi kai tsaye daga abin da ya ji daga wani daga annabi ya hada gaba ɗaya ba don haka da ya zo ya bada wanda ya ji sannan kuma ya ce na ji an ce wasu sun samu ƙari akan abin da nake da shi sahabbai kenan mutanen kirki eh ula'ika hum khairul bariyati Allah madaukakin sarki ya taimake mu to yanzu abin tambaya shine wannan babi yana magana ne akan bayanin ilimi da kuma tambaya da amsa a masallaci ko to kuma cikin hadisin ka ji cewa aka kama anna rajulan kama fil masjidi wani mutum ya miƙe a cikin masallaci masallacin annabi kenan yayi tambaya to dan haka babu laifin an yi tambaya a cikin masallaci daga cikin tambaya wadda aka hana a cikin masallaci ita ce tambayar taimako na kuɗi ko roƙo wannan shine aka hana roƙo a cikin masallaci ka karanta fiqh sunna ka gani amma in dai tambaya ce ta addini wannan babu laifi babu man ajaba sa'ila bi aksara mimma sa'alahu babin da ke bayani akan wanda ya amsa wa mai tambaya da amsa fiye da abin da shi mai tambayar ya tambaya mutum ya ce maka ala gafata malam farlan Allah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai ne ba ka amsa mai ba sai kuma ka ce na ɗaya ɗaura niyya na biyu wanke fuska na uku sai ka ci gaba ka lissafa mishi ya tambaye ka ka lissafa bai tambaye ka ba to a ƙa'ida ta ilimi idan aka yi maka tambaya ka amsa abin da aka tambaye ka amma in ka ga akwai buƙatar ka ƙara bayani wanda shi mai tambayar zai buƙata to za ka iya yi amma wannan ƙa'idar ga malami ne mai wa'azi ko mai fatawa ba ga ɗalibin ilimi ba in aka ce maka jihohi guda nawa ne a najeriya sai ka ce guda talatin da shida ko talatin da bakwai sai ka yi shuru in ka zo ka lissafa su ƙarshen ta sai malamin ya soke ce ba a tambaye ka wannan ba ko kun fahimta jama'a to ina hukuncin a tambayi malami sai ya zo ƙarin sai ya zo bayani sai ya amsa kuma ya ƙara bayani to ya halatta to wannan shine a usulul fiqh suke kira jawabul hakim jawabul hakim ka karanta subul salami sharhin hadisin farko an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya game da ruwan teku muna shiga teku bi wata da watanni muna yawo ana nan ana nan sai ruwan nan sai ya zama ya kare dan wanda muka ɗiba saboda shi muke sha shi muke alala shi muke wankan janaba to yaya za mu iya ɗiban ruwan teku yana da zartsi na gishiri mu yi wankan janaba mu yi alwala sai annabi ya ce huwa tahuru ma'uhu ai ruwan teku mai tsarki ne ba ya amsa musu tambaya ba sai kuma ya ce alhillu maitatuhu abin da ya mutu ciki ma ana ci to ai ba su tambaye shi wannan ba to wannan ya yi musu jawabul hakimi kenan ya halatta sannan annabi ya fito hajji sai suka haɗu da wasu jama'a sai annabi ya ce ku suwaye suka ce mu ne jama'ar ƙauye kaza ko daga ƙabila kaza sai wata mata sai ta ɗaga yaro ta ce alihaza hajjun wannan yaron in ya hajji hajji ta yi sai annabi ya ce na'am eh kaga ya amsa mata tambaya sai kuma ya ce walaki ajrun kina da lada kuma ai bata tambayi cewa ina da lada ko ban da lada ba to a ilmance ya halatta shine yanzu za mu ƙara jin dalilai akan haka yace haddasana adamu qala haddasana ibnu abi zi'ib an nafi' an ibnu umara an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa an az-zuhri an salim an ibnu umara an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna rajulan sa'alahu ma yalbasu al-muhrim kaji imam al-bukhari kenan da ya koro isnadin farko daga malamin shi al-imamu adamu ibnu abi iyasin shi kuma adam daga al-imamu ibnu abi zi'ibin ibn abi zi'ibin daga nafi'u nafi'u daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai imam al-bukhari sai ya tsai da isnadin anan sai kuma ya ce wa ani zuhuri hakanan shi ma zuhuri ya ruwaito daga salim daga abdullahi dan umar kenan wannan hadisin an samo shi ta hanyoyi biyu daga abdullahi dan umar hanya farko nafi'u ya ruwaito hanya ta biyu salim ya ruwaito to haka ake imam bukhari haka yake da hikima amma hikimar tashi haƙuri ya kai shi gare ta yana da hadisi in ya ji kana da wannan hadisin sai ya biya karɓo taka hanya yasa sai ya zama ya kashe lokacin shi ya kashe kuɗin shi amma ya tara ilimin da sauran sa'o'in shi ba su tara ba amma wannan aiki ne sai an yi haƙuri jama'a amma kuna ga haƙurin imam bukhari da gudunmawar da mahaifiyar shi ta bashi yau gashi duk duniya muna cin moriyarta kuma mune musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya ba su aljanna firdausi to shine Imam al-Bukhari sai yace an ibn Umar an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna rajulan sa'alahu ma yalbasul buhrim Abdullahi dan Umar ya ce wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanne tufafi ne suka halatta mai harama aikin hajji ya sa mutumin da yake harama aikin hajji ku rinka kiyayewa jama'a wato ba wai in mutum ya tafi aikin hajji shike nan aikin hajjin yake ta yi ba aikin hajjin kamar umara a rana ɗaya ce za ka ɗauka ka je ka gama ta aikin hajji kuma duka duka ya yi tsawo a kwana nawa ake yin shi kwana hudu ne zuwa kwana biyar shine yau tarwiya ranar takwas ga wata sannan sai arafa ranar tara ga wata sannan sai ranar sallah ita ce goma ga wata sannan sai a ƙara kwanaki biyu ayyamu tashrik in ka so ka ƙara na shida waɗannan su ne kwanakin aikin hajjin duka duka so da haka duk sauran kwanakin ko dai alhaji ya ga dama ne ya yi zaman shi ko kuma an zaunar da shi ne sai ran da aka dama aka zo a ɗauke shi na fata an gane domin 'yan najeriya in aka tafi aikin hajji jama'a sai su yi wata biyu a can zama suke kawai suna ta tagumi suna jiran a kawo su gida za a gama aikin hajji yau jama'a abokanmu da ke misra sudan jordan sai karfe goma sha ɗaya na dare sai bugo maka waya ce shi har ya koma gida ko kuma kuna nan saura kwana arba'in shi yasa kullum shekara sai ka ji bbc ta ruwaito cewa ai yan najeriya sun yi zanga-zanga a shari'i sittin to da sun je za su yi ta siyayya tsaraba kuɗi sun ƙare ga sauran kwanaki arba'in a ƙasa to kaga dole ne sannan a kawo ka jidda kuma sai ka zo ka kwana biyar Allah ya gyara mana wannan al'amarin jama'a menene ya halatta mai aikin hajji ya sa waɗanne irin tufafi ya halatta ya sa a lokacin aikin hajji din in ba lokacin aikin hajji ba ne ko waɗanne irin kaya nashi zai sa faƙala sai ya ce la yalbasu kamisa kada ya sanya kada ya sanya wannan laɗin wace iri ce nahiya ce la yalbas kada ya sanya alkamisa kai ya sanya ɗinkakkiyar riga taguwa kamar ta zarce kamar malin malin ma'ana duk wata taguwa da take da hannu ko take da jone-jone da haɗe-haɗe to kada ya sanya ta yana aikin hajji walal imama kada ya sanya rawani walal sarawiyin kada ya sanya wandina kada ya sanya wando walar burnus kada ya sanya burnus mecece burnus ita ce riga mai hula yar maroko kenan irin riga da zaka ganta tana da hula haka ita ke kira burnus riga mai hula yar maroko wala sauban kada ya sanya duk wani tufafi masahu alwaras wanda waras asalin waras shine baba abin da ake rina tufafi tufa yayi baki to kada ya sanya tufafin da aka rina da ainihin baki awi za'afaran ko kuma tufafin da aka rina da za'afaran shine yalo ko ja abin da ake nufi kada mai aikin hajji ya sanya tufan da yake ba fari ba amma wannan doka ga namiji kawai mata za su iya sanya kowaɗanne irin tufafi daga cikin kalolin da suka saba sawa amma mai aikin hajji namiji kai ya sanya kala wadda aka rina ta ma'ana sai dai ya sanya farare fa in lam yajidin na alaini dangane da takalma kuma ya sanya abin da ake kira na'alu na'alu shine slippers ko sandal ko kuma cover shoes amma wanda bai rufe idanuwan kafa ba ku kiyaye cover shoes shine takalmi kafa ciki wanda in ka sa idan kafa ka ana iya ganin shi a waje to zaka iya sawa zaka iya sa sandal saboda ana ganin idan kafa ka a waje zaka iya sa slippers saboda ana ganin idan kafa ka a waje amma duk takalmin da zai rufe maka idan kafa to kada ka sanya shi sai ya ce idan bai samu wannan takalmi da zai bayyana idanuwan kafa shi ba faliyal basil huffaini to ya sanya huffi guda biyu huffi shine takalmin da yake mai kwauri kamar ainihin wato abin nan kamar safa mai kamar takalmin ruwa sai mun zo babin alwala in Allah ya so za mu shiga yau dinnan ba da jimawa ba za mu zo daidai magana huffi zan zo muku da yadda huffi yake za ku gani ko kuma jawrab insha Allah to sai ke cewa idan bai samu ainihin waɗannan ba sai ya sanya huffi din amma waliyaqta'ahuma sai ya yanke su ainihin waɗannan hufi guda biyu hatta ya kuna ta hatal ka'abaini har su zama ƙasa da idanuwan kafa kamar takalmin ruwa jama'a kaga in ka sa shi ai zai rufe maka ƙwauri gaba ɗaya ko to tun da an ce kuma ka sa shi a rakai to sai ka yanke shi ka yanke sai ya zama idanuwan kafarka za su iya fitowa tunda dama abin ba gayu ba ne na a babu damuwa da din duniya abin da ake so kawai shine idan kafa din ya fito ko kun fahimta to amma me yake nufi da idan kafa ba wai huda za ka yi ba kawai don na ga wani mutumin misra wata rana sai ya kwakula idan kafa ya fito haka sai na ce a annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce litan taqib ba bai ce ka huda ba ce waye litaqta'ahuma yankewa aka ce kai hajji ibadan musulmi sai ka je wurin aikin hajji za ka ga mazhabobi iri iri da na malamai da na mutanen da ba malamai ba kowa ma zai wa alaikum salam wa rahmatullah za a iya amfani da su domin ko ba shoes din mu galibi ba sa rufe idan kafa duk dai takalmin da bai rufe idan kafa ba za ka iya sawa na'am misali fa yadda abin yake jama'a kam yadda asalin misalin fa yake kama a ce in ka zo kubanni ka tsaya ka ɗauki harama sai aka ce to kubanni ta rubuta sai ka kewaya can wajen tudun jukun daidai kuma inda kubannin take sai ka koma can kane ina ne dai ai ita kubannin ita ce tsawonta haka amma nan saboda ta biyo hanyar zariya ne sai ka ɗauka nan ce kubannin kawai saboda haka asalin ita jihufa yankin ce to daidai ɓangaren da ake komawa yanzu nan ma ƙarƙashin jihufan ne amma kuma shi sunan wurin rabin kamar yadda yanzu in ka ja baya ka shiga cikin tudun jiko can za ka haɗu da ina za ka iya haɗuwa da kubanni amma kuma a nan sai a ce maka ina ne sai a ce maka tudun jikun ne hakikanin al'amarin haka yake jama'a Allah ya taimaka. To jama'a kun ji waɗannan hadisai su ne hadisan da suka cika mana hadisai ɗari da talatin da hudu daga cikin jeren giyar karatutukan da muka yi tun daga farkon littafin nan har zuwa nan waɗanda ke tabbatar mana da me waɗanda ke tabbatar mana da abubuwan da Imam Bukhari ya kulla babi a kansu ya rufe da wannan hadisi akan cewa kenan babu laifi idan aka yi wa malami tambaya ya amsa kuma ya ƙara bayani ƙari akan abin da ba a tambaye shi ba amma sai inda bukata sai dai kuma ba a so malami ya cika tsawaitawa wajen ba da amsa har a manta me ake magana a kai ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to wannan ainihin shine ƙarshen wannan kitabi na il muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka abubuwan da muka karanta da abubuwan da muka ji da abubuwan da muka koya Allah kuma maɗaukakin sarki kamar yadda ya nuna mana sauke wannan kitab na il Allah ya taimake mu wata rana mu ga cewa mun sauke gaba ɗayan sahihul bukhari din Allah ya taimaka babban malami al-imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul wudu'i babu ma ja'a fil wudu'i kaga yadda imamul bukhari yake kenan da farko aka yi badu'ul wahayi farkon wahayi da aka yi badu'ul wahayi sai kuma aka ce kitabul iman ma'ana wahayi ya sauka sai me sai imani to an yi imani sai a zauna da jahilci sai ce kitabul ilmi sai a nemi ilimi to an nemi ilimi sai a fara me aiki to aiki daga cikin ayyuka shine mai ibadoji shine ibada kuma sallah ce gaba to sallah kuma ba a yin ta sai da me sai da alwala shi yasa yace kitabul wudu'i eh a hankali za a ga ajar karantar da mu insha Allah eh matattara alwala ita kalmar dama ba haushe ojore kawai alwudu ne sai ce alwala ina fata an gane shi yasa laraba waɗanda suke masu hazaƙa an hausa suka zauna suna hira akan wasu abubuwa suna dan caccafo wasu kalmomin saboda wasu kalmomin nasu ne aka dan rikida su haka ina fata an gane babu ma ja'a fil wudu'i babin da ke bayani akan ayoyi da hadisan da suka zo game da alwala wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan magana Allah maɗaukakin sarki haka za ka karanta wannan wurin kuma haka za ka fassara shi ka ce wa qaulillahi lanjaye din nan na ƙaulu sai kai mai kasara ka ce wa qaulillahi kenan sai ka ce wannan babin kana bayani ne akan alwala da kuma bayanin wannan ayar wawun din ya zama wawul atafi kenan in ka ce wa qaulul lahi lan jayan kai mishi rufa'a to wawun din ya zama sabuwar magana wawu inaf kenan to a ƙarƙashin wannan babin za a yi bayani dangane da maganar Allah da yace idza kuntum ila salati idan za ku tashi sallah ma'ana in aka ce za a yi sallah yanzu to me ya kamata a yi kafin nan faghsilu wujuhakum sai ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ku wanke hannayenku ilal marafiqi har zuwa guyawun hannu wamsahu bi ru'usikum ku sa ruwa ku shafi hannayenku shine ma'anar wannan ba wamsahu bi ru'usikum bai ce wamsahu ru'usakum ba bai ce ku shafi kanku ba sai ce ku shafa wa kanku me kenan ruwa shine ma'anar baɗin shine kake ganin malamai suke cewa lil ilsaq ita baɗin an kawo ta ne don a nuna ba shafar kan ake kawai ba sai da laimar ruwa shine wamsahu bi ru'usikum ku shafa wa kanku laima ta ruwa wa arjulakum haka kuma ku wanke kafafuwanku sai ya zama wannan jumla wa arjulakum ma'atufa ce akan wa aidiyakum wa wujuhakum da yace kenan faghsilu wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum sai zama atafi kenan ma'ana kamar yadda kuke wanke fuska haka kuke wanke hannaye to haka kafafuwa ma kuke wanke su wannan ita ce kira'a wadda take mashhuriya sai dai akwai kira'ar da take ita ma tabbatacciya ce wa arjulikum kafafuwanku su ma ku shafe su to ku shafe su sai sunna ta bayyana cewa in za ku ainihin shafe su din sai inda huffi a kai to anan ne sai 'yan shi'a suka samu shigo da muguwar mazhabar su cewa wannan dalili ne akan cewa kafa ba wanke ta ake ba shafar ta ake yi sai aka ce sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce take hidima wajen fassara alqur'ani yana daga cikin ka'ida a cikin ilimin tafsiri ita ce duk sanda ka zo zaka fassara aya ka baiwa Allah haƙƙi wanda shi ya saukar sannan ka baiwa wanda aka saukar wa haƙƙi Allah da ya saukar me yake nufi ka gayyato wasu ayoyin su taimake ka ka gane me yake nufi shi annabin da aka saukarwa ka bashi haƙƙi shi da aka saukarwa ya ya fassara ba wai kai ka nuna cewa ka fahimta ko ka iya larabci kawai ka fassara da ƙashin kanka ba sai a wayi gari kenan kana kafa wata shari'a daban da wadda annabi ya zo da ita na haka jama'a ba a shafar kafa a alwala sai in an sa huffi kuma za mu zo mu ji hadisan da za su fassara haka insha Allah wa arjulakum ila alka'baini haka nan ku wanke kafafuwanku zuwa ainihin idanuwan sawu wannan ita ce aya ta shida cikin suratul ma'ida قال أبو عبد الله بابا عبد الله شيني محمد ابن إسماعيل كنان البخاري من للتافي يتشي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أن فرض الوضوء مرة مرة النبي صلى الله عليه وسلم ينون cewa wanke gaɓoɓin alwala su ɗaiɗaiɗaiɗai shine farilla kenan da zan zo alwala in bi duk gaɓoɓin wanke su so ɗaiɗai yayi na yi farilla amma kuma wata wabba aidan marrata ne wa salasan an samu annabi kuma ya taɓa yin alwala ko yakan yi alwala wani lokacin ya wanke gaɓoɓi so biyu wasu gaɓoɓin so uku uku kenan wanke fuska da kake na farkon nan shine farilla abin da ya ƙaru akan haka ka kai na biyu na uku fatu wannan sunna ne amma kuma in kai tsumbure a na farko bai wanku ba sai a na biyu ya wanku to yanzu ne ka cika farilla kenan saboda haka ake so wankewa farkon nan ka zo ka kai wasa ka tsaya ka wanke ta da kyau an fahimci wannan da kyau walam yazid ala salasin annabi bai taba karawa akan wanke gaba daya ya wanke ta sama da uku ba annabi bai taba karawa akan haka ba sai dai malamai suka ce babu laifi zaka iya sabawa ka wanke fuska so uku ka wanke hannu so daya ka shafi kai so biyu ka wanke kafa so biyu babu laifi an fahimci wannan da kyau ko to za mu zo mu ƙara bayanai akan wasu abubuwa insha Allah wa kariha ahlul ilmi malamai masu ilimi suka hana suka kyamaci al'israfa fihi barnar ruwa a cikin alwala suka ce ba daidai ba ne a yi barnar ruwa a cikin alwala wa an yi jawizu fi'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam malamai kuma suka ce abin kyama ne mai alwala ko masu alwala su ƙetare abin da annabi ya aikata dan suka yi haka sun yi zuƙu kenan an fahimci wannan da kyau ko kun ji wannan babi kenan na farko sai ce babun la tuqbalu salatun bighairi tuhurin babin da ke bayani akan cewa ba a karɓan sallah ba tare da tsarki ba duk wanda ya sallah babu tsarki ba za a karɓa ba tsarki kuma yana bayyana a tsarki na farko shine tsarkin zuciya shine in kafiri ya sallah bai da tsarkin zuciya duk tsarkin rigar shi ba za a karɓa ba tsarkin zuciya tsarki na jiki tsarki na tufafi tsarkin wurin sallah sannan tsarkin ruwan da ainihin ake sallar da shi an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موتى ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط الإمام البخاري يسام أن حديثي تهني الإمام همام ابن منبه شيكو يتي يا جبال من أبو هريرة يقول أنا تشيوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله إرادة أمين الله استبتع قريش ياتي لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ba a karɓan sallar wanda ya yi hadasi har sai ya yi alwala abinda abu huraira ya ce ya ji manzon Allah kenan na fari duk wanda ya hadasi duk wanda ya kari to ba za a karɓi sallar shi ba har sai ya yi alwala qala rajulun min hadaramaut sai wani mutum wanda ya zo daga garin hadaramaut cikin ƙasar yaman kenan ma'ana ƙasarsa ɗaya da abu huraira sai ce mal hadasu ya aba hurairata ya abu huraira menene kai kala sai ce fusa'un tusa mara ƙara auduratun ko kuma tusa mai ƙara shine bambancin fusa tusa wadda za ta taho babu ƙara burat kuma tusa wadda take mai ƙara ma'ana duk sanda kai ke da alwala sai kai tusa tusan nan an ji ƙararta ko ba a ji ƙararta ba kai dai ka san kayi to shi yake kira kari to ba za a karɓi sallar ka ba har sai ka sake alwala shine ma'ana hadisin babu fadlil wudu'i wal ghurrul muhajjaluna min asaril wudu'i babin da ke bayani akan falalar alwala da kuma bayani dangane da fuskoki da hannaye da za su yi haske a ranar alkiyama saboda alamar alwala wato wasu mutane za su tashi fusakunsu suna haske hannayensu da ƙafafuwa na haske me yasa saboda suna alwala a duniya alwala tana da daraja jama'a قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال ركبت رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أبو هريرة الله يقال مش يرده wannan almajirin shi ne yake ruwaitowa ya ce nu'aimi dan mujmir ya ce rakitu ma abi huraira da ni da malamina abu huraira mun hau ala zaharil masjidi saman masallaci ga alama masallacin yana da dakin ne sai muka hau sama fatawadda sai na ga malami na Abu Huraira ya alwala to wannan riwayar ta zo a takaice riwayar Muslim ita ta bayyana yace da muka hau sai ya fara alwala ni ina tsaye a bayan shi bai lura ma ina ganin shi ba da ya zo wanke hannu sai na ga ya wanke har cinya hannu da ya zo wanke kafa sai na ga har gwiwar kafa da ya zo shafar kai sai na ga ya shafo kan shi ya biyo har ƙeya shi ya shafi wuyan shi haka da ya idar da alwalar haka sai ya waiwayo sai ya ganni sai na ce ala gafarta malam wace irin alwala ce haka to sai abu huraira sai ya marmaza ya ce inni ni sami'tu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne inna ummati yud'auna yawmal qiyamati za a kiraye al'ummata a ranar alkiyama gurran suna hasken fuska shine gurra muhajjalina suna hasken hannaye da kafafuwa kamar yadda kake ganin wani doki sai ka gan shi goshin shi da haske sai ka gan shi kafafuwan shi da hannayen shi da haske wannan irin dokin suna ce mishi dandafari biyar to wannan irin siffar ta dokin ita ce gurra gurra haske ne a goshi ko a fuska tahajil kuma haske ne a hannaye ko a kafafuwa ya ce to na ji annabi ya ce in aka kira al'ummar shi haka za su taso a filin alkiyama suna haske me yasa min asari lodo saboda shaidar alwala jama'a kun ji wannan darajar mu ne al'umma annabi muke da ita in aka kira al'umma annabi sai su taso sai a gane ga sunan suna da hasken hannaye da kafafuwa da goshi saboda alwala to abin da abu hurara ya ji kenan sai shi abu huraira ya ta'aliki da cewa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al daga cikin ku wanda duk zai iya tsawaita gurrar shi wanke fuskar shi to sai ya aikata wannan hadisi yana daga cikin hadisai da kamar za a ce ya dan baiwa malamai dan matsaloli da sauransu amma gaskiyar lamari babu wata matsala game da wannan hadisi wato asalin abin da ya faru abu huraira ba haka ike alwala ba ina yin alwala yadda kowa ike yi amma saboda yana da wannan hadisi na cewa al'umma za su tashi suna hasken goshi da hannaye in ya koma gefe guda to alwalar sai ya ƙara gaɓoɓin ma'ana duk abin da yake ra'ayinka ne fahimtar ka ce to ba za ka zo ka kawo jama'a ba musamman ana koyi da kai to amma kuma abu huraira yana son wannan falalar in ta tabbata shi ta ƙaru gare shi don haka da ya zo yana alwalar ta yake shi kaɗai ne ashe ɗalibin nashi ma ya hau sama sai da ya waiwayo har ma sai da ya ce ai da na san kana wurin ma da ban yi haka ba sai ce mugun abu ne sai ce a na ji annabi ne na cewa za a tashi ana haske a goshi da fuska shi yasa nake son haske na ya ƙaru dalili na kenan to wuya fa ya ce saboda annabi ya ba mu hadisi cewa za a zuba wa wasu wuya sarƙar wuta ya ce to shi yasa nake wanke wuyan nawa ma don Allah ya kubutar da shi daga wannan sarƙa to wannan abin da abu huraira ya faɗi sai ya ƙara famanista fa'a to wannan famanista fa'a ba ta cikin hadisin wannan shi ake kira damju mawqufin bi marfu'in maganar annabi ya gama ruwaitowa bai bambance ba sai ya ƙara ta'aliki da tashi dukkan malaman hadisi da suka ƙware game da hadisi sai suka ce wannan jumlar ta ƙarshe magana abu huraira ce ko kaɗan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce haka shi kanshi ibnu hajar ya tabbata a nan cikin fatuhul bari haka ibn taymiya ya tabbatar a qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila haka ibn al qayyim ya tabbata a cikin littafin hadil arwah ila biladil afra haka nasiruddin al albani ya tabbata a cikin silsilatul ahadith sahiha to wannan kalmar ta ƙarshe ita ta ja malaman fiqh suka rabu imam malik ya gamsu da waɗannan maganganun da muka zayyano su cewa wannan jumlar ba daga annabi bane don haka imam malik ya ce ba mustahabbi ba ne ƙarawa kaga mai iziya ma ya ce wala tustahabbu italatul ghurra haka mai iziya ya faɗi imam shafi'i shi kuma ya gamsu akan cewa wannan ƙarin ba fahimta abu huraira ba ce ta annabi ce to shi kuma da ya gamsu da haka sai ya ce don haka wa yustahabbu italatul ghurrati shi yasa ake so kai ka iya usul din usul ɗin shi yake determine shi yake sarrafa su wajen furo ɗin shi fiqh furu'a ne rassa ne menene usul ɗin shine hadisan to in kai ka je ka iya ainihin asalin sai ka gane da wane yace kaza me dalilin shi dalilin ya dalilantu ko kuwa ko kun fahimta gaskiyar lamari jama'a ra'ayin da Imam Malik yake akai ko fatawa Imam Malik ita ce daidai cewa ba mustahabbi bane italatul ghurra cewa in ka zo alwala ka zo ka taho har ka taho zuwa ainihin gwiwar hannunka to amma kun gan kana karanta littafan Imam Nawawi kamar sharhin Sahih Muslim kamar Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab da makamantan sai ga Imam Nawawi yana tabbatar da wannan me yasa saboda yana karkatuwa zuwa ga mazhabin Shafi'iyya so da dama amma gaskiya dai a alwala abinda ake nema da kai ka zo ka wanke gwiwar hannun ta shiga shikenan amma cewa zaka taho rabi ko har ka taho hammata to wannan gaskiya bai tabbata ba Allah ya taimaka na'am ta tabbata shi ne ya faɗi. Eh gurra dama ba a hannu take ba wato ya faɗi ne ta jawuzan. Ta jawuzan shi ne famanista ta abinkum an yi tsila gurratahu falyafal wanda zai iya tsawaita gurra shi sai ya tsawaita yaya za a tsawaita gurra gurra a fuska take amma saboda a baya ya riga ya faɗi kalmomin don haka nan ba sai ya sake maimaita su ba ya faɗi ne akan ita gurra ɗin ta wakilci gurra ɗin da ta hajjil ɗin hannu da ƙafa idraji ba illa ba ce sai in ba a gano ta ba ta rikita hadisin shine za ta zama illa amma tun da aka gano ta shikenan ko kun fahimta a ce likita ya zo zai maka aiki sai kasa gane bambancin kanka da hula kaga matsala ta faru to amma in har ya iya gane hular ya cire ta ya maka aiki har kaga ba matsala na'am eh na'am ko da waɗancan al'ummomi kama al'umman Musa da Isa ko da suna alwala wanda ga mafi rinjaye shine suna alwala din amma alwalar tasu ba ta da wannan falalar akwai wasu abubuwa da yawa al'ummomin annabawa sun yi da annabi ya zo ya shi sai aka ƙara falala ko aka ba da falalar da su waɗancan ba a ba ba eh shine daga cikin darajojin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahibu shafa'atul uzma ai kaga duk sauran annabawa ma za su yi ceto da sauran dan abubuwan da Allah ya ba su na daraja to amma na annabi ya fi na kowa sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka yi subscribing da shi ai sallallahu alaihi wasallam babun la yatawadda'u min ash-shakki hatta yastayqina ta kaji imam al-bukhari wata mas'ala ce wai idan mutum yayi alwala can sai shakka ta kama shi cewa ko alwalar ta karye ko alwalar tana nan su mafiyancin malaman fiƙin sai suka ce shakka in ta shigo wa yaƙini tana rusa shi su ko malaman hadisi sai suka ce a wanne ne asali shine yaƙini to yaƙini ba zai gushe ba da shakka sai in wani yaƙinin ya zo shine sai in ka samu yaƙinin alwalar ta karye in ba haka ba wannan shakkar da ta zo a kore ta ya ce rani ce shine yace babun la yatawabba'u min ash-shakki kada mutum ya sake alwala saboda yana shakka hatta yastaiqina har sai ya sakankance alwalar ta farko ta kare dalili حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن أمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi daga malamin shi al-imam aliyu ibnu abdullahi ibnu al-madini shi kuma daga sufyanu dan uyaina shi ko daga zuhri sarkin malamai muhammad ibnu shihab shi ko daga sa'idu ibnu al-musayyibi akhirul mutaqaddimina to ina son ku dubi sunan sa'id ibn al-musayyib a cikin nuskar da ke hannuna dai za ku ga ya'un din nan ta tsakiya an yi mata fataha ne ko an sa sa'id ibn al-musayyibi to haka ake rubutawa amma haka zo karanta ba kyau ka karanta haka sai kuma ka sa kasara amma an ka zo rubutawa ka sa fataha fa'idar dama bambancin karatu da ilimi kenan karatu shine ke rubuce a littafi in baka je gaban malami ba duk abin da ke rubuce sai ka karanta in ka je gaban malami sai ka ga ga abu a rubuce sai ce maka amma ba haka ake karantawa ba sa'id ibn al-musayyib malami ne to sai ya zama sunan al-musayyib din almusayyib asalin almusayyab ne almusayyab wannan sunan akwai shi a jahiliya ma'ana shi wanda aka sadaukarwa da gumaka kamar yadda kiristoci suka haifi ɗa sai a sa mishi kristan ko a sa mata kristi ko kristiyana ko ma'ana wadda aka sadaukarwa yesu kiristi ma'ana ibada kiristi kawai za ta to su kuma maguzawan jahiliya sai a sa wa da almusayyab wai wanda aka sayyaba shi aka sadaukar da shi ga gumaka wannan in ya girma dama na gunki ne to wannan sunan da aka zo musulunci sai aka tabbatar da shi da ma'anar mai da aka sun waccan ma'anar wanda aka sadaukar wa Allah to amma duk malaman sunna suna da makiya sa'id ibn musayyib yana da wasu makiya in suka tashi sai suna faɗin sunan da waccan ma'anar ta jahiliya sai ce haza ibn al-musayyab sai su tuntsire da dariya da waccan ma'anar wannan dan wanda aka sadaukar wa binki ne wannan sai sa'id ibn musayyib sai miƙe a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala sayyaba Allah fi nari man sayyaba abi daga yau duk wanda ya sake ce mini ibn al-musayyabi da fataha to Allah ya saka shi a wuta sai malamai suka ce to abu ya zama kajaga an riga an ruwaito abu haka kuma ya ce ka a faɗi haka to ya za a yi kenan sai suka ce to a rubuta haka amma wajen faɗe sai a rinka faɗe da kasara kaga kamar ke na knowledge eh da p na psychology dukkansu ba za ka zo ka ce ke ka ce knowledge ba sai a ce maka ke din is silent p din nan na psychology ba za ka ce psychology ba sai a ce psychology p din is silent haka nan L na value ba za ka ce value ba sai ka ce value L din ba a faɗinta sai a ce L din is silent to duk ire-iren waɗannan abubuwan misali kaga in baka je an koya maka ba ba za ka iya ba to wannan shine Sa'id ibn al-Musayyib kowa san darajar shi shine mai kawaidi yace akhirul mutaqaddimina ragowar 'yan mazan jiya dan daga kanshi ba a sake ganin siffofi irin na sahabbai waɗanda irin siffofin sahabbai wanda tabi'i ya ɗauki hannu ba a taɓa gani ba sai a kan shi to bayan ba shi ba a sake ganin wanda ya zama carbon copy na sahabbai ba saboda ilimin shi da imani da taka tsantsan sai da sahabbai da yawa suka dawo suna koyon karatu a wurin shi sa'id ibn musayyib kenan malamin imam malik ne kuma mujabud da'awa ne in yi addu'a kamar yankan reza kaga wannan in yanzu ne gidan shi kam karatu ma ba zai dauku ba sai dai falala Allah ya taimaka to shi sa'id ibn musayyib yace ya karbo daga abbadu dan tamim abbadu dan tamim shi kuma ainihin wato tabi'i ne an ammihi yace ya karbo daga ainihin nashi kawun az-zuhri tabi'i ne sa'idu tabi'i ne sannan abbad dan tamim shi a zahiri sahabi ne sannan ya karbo daga kawun shi shi ma sahabi ne annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi wannan kawu na abbad dan tamim shine ya kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to me ya kai kuka yace ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu shay'a fi salah mutum ne sai ya rinka jin yana jin wani abu a sallah cikin shi yana hargitsewa a sallah faqala sai annabi ya ce layan fatil kada ya yanke sallah au layan sarif ko kuma kada ya juya hatta ya a sautan har sai ya ji karar tusa au ya ji da rihan ko kuma ya ji warinta in ba haka ba hadisi ya zo cikin mustarrak na imam hakim manzo Allah ya ce wani lokacin sai shedan ya zo ka ji kamar ya ja wani zare a duburarka dan sai ya ruda ka cewa ai tusa ce to sai ka ji ɗayan biyu ko ka ji warinta ko ka ji karatta in ba haka ba duk wata hayaniya da wani rugun tsumi da ka ji cikin ka yana yi ka rabu da shaidan Allah kiyaye babu takhfifi fil wudu'i babin da ke magana akan yin alwala sama sama me yake nufi da sama sama in ya zama jikinka akwai dauda in ka zo alwala kaga shine zaka rinka dirzar jikinka to amma sai zan jikinka babu dauda ɗaya kenan ko kuma dama kana da alwala to in ka zo za ka yi alwalar sai ka rinka yin ta sama sama haka ko laifi ne yin alwala sama sama in babu bukatar sai an tittirza shine abin da bukhari zai karantar da mu قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ عبد الله بن عباس يتي وترانا النبي يا بچي har sai da ya mun shari yawwa to yanzu mun shari sunna ne kenan a halal ne ja'izi ne abin da ake nufi mata ka ji kana mun shari ka ta buge ka ba aibi bane annabi ma yayi shine ma'ana abu ne na ɗabi'ar ɗan adam duk abin da ɗan adam yake in ɗan adam yayi babu laifi to amma ba wai kuma annan ne ake iya gane menene af'alur rasuli ayyukan annabi yanzu wannan aikin da annabi annabi yayi shi ne min wajhi sunniya ya yi shi ne a matsayin shi na min wajihil bashariya shi dan adam ne kenan in kai ma mai mun shari ne to kenan ka dace sun masalla yawa da ya bacci har sai da ya mun shari sun masalla sai ya tashi ya salla wa rubbama qala wani lokacin ibnu abbasin cewa yayi ittaja hatta nafaha manzon Allah ya kashin gida har sai da ya mun shari sun makama fasalla sai ya tashi ya sallah to abin da ake nufi da ya tashi bai sake alwala ba saboda shi annabi ba kamar kowa bane duk yadda bacci ya nauyi har ya kai ga shari in ya tashi alwala shi bata kare ba bata kare ba yana baccin yana sane da me ke faruwa a jikin shi amma kai kan kana bacci to in ka tashi sai kai alwala ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن أمر عن قريب عن ابن عباس Bukhari ya ce sai kuma ainihin wato Abdullahi dan Aliyu dan Abdullahi ya ce sannan kuma Sufyan ya sake ba mu wannan hadisi ba so ɗaya ba ba so biyu ba wato so da dama ya ce ya karɓo shi daga Amr daga Quraib daga Ibn Abbas qala Ibn Abbas ya ce bittu inda khalati maimunata lailatan ko ya ce wani dare na kwana a wurin gwaggota maimuna maimuna ɗin yar mahaifiyar ibnu abbasin ce sai kuma annabi ya aure ta kaga zumunci kan zumunci to ibnu abbasin yaro ne karami ya ce sai na je na kwana fa kama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-laili sai annabi ya tashi da daddare falamma kana fi ba'd al-layli da wani bangare na dare yayi qama annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya miƙe fatawadda'a min shannin sai ya je yayi alwala da wata salka ita ce shannu salka ita ce akuya ake yankawa ko rago in aka yanka sai a datse kan sai a datse ainihin kafafuwan zuwa gwiwa sai abu sai a zare naman ta wuyan ragon ba za a feɗe ba sai abu sai a bankare ita fatar sai a gyara ta har ma ta kai wani lokacin a ci karninta sai tana nan kamar buhu sai a gyara ta sai a bi a tattushe duk inda kafafuwan suke da inda dubura take to shikenan aka gyara ta sai su rinka zuba ruwa suna ratayewa a ɗaki sai ka ji ruwan ya zama yana da sanyi frigin system ne suke a zamanin su ala illa takun ibnun fami'iza shine technology su a lokacin na adana ruwa to yace sai annabi ya tashi fatawa ba'a sai alwala min shannin daga salka mu'allaqin wato wadda take a rataye wudu'an khafifan alwala sama sama mahallin shahid kenan saboda dama yana da alwalar shi yukhaffifuhu amrun amru yana kwatanta mana alwalai yana yin ta sama sama wa yuqalliluhu kuma yana nuna yadda annabi yake amfani da ruwa ɗan kaɗan wato malamin da ya ruwaito hadisin yana kwatanta wa ɗaliban shi kwatankwacin yadda alwalar take sai shi sufiyan ya ce sai amru ya rinka nuna mana alwalar sama sama haka yake nuna mana sama sama annabi yake shafawa kuma ya nuna ɗan ruwan da annabi ke amfani da shi ɗan kaɗan ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qama yusalli sai annabi ya tashi yana sallah fatawabba'atu nahwan mimma tawabba'a Abdullah dan Abbas ya ce ni ma sai na tashi na kwatanta irin alwalad da yayi domin baka isa kai irin ta annabi ba yace sai na kwatanta na hau ya dan kwatanta summa ji'tu fa qumtu an yasarihi sai na zo na tsaya hannun shi na hagu zan bi shi sallah wa rubbama qala sufyanu an shimalihi amma wani lokacin sufyanu sai ya ce sai na tsaya dama wannan kalmar da sufyanu ya faɗi kafa an kuskure ce domin dukkan sauran ɗalibai da suka ruwaito hadisin sun tabbatar da cewa ibn abbas ya yi kuskuren tsayuwar ne dama ya kamata ya tsaya amma sai ya tsaya hagu to amma wani lokaci sufyanu da ya zo zai karantar da hadisin ya ce sai ibn abbas ya tsaya dama don ya zama ibn abbas ya tsaya dama gyaran da zaka zo ka ji an yi mishi cewa kuma sai aka dawo da shi dama kaga ya nuna tun farko ba da labarin akwai matsala hakikanin abu shine abin da Sufyan ya dade yana bayarwa cewa sai ya zo ya tsaya hagu gashi ko rubama qala Sufyanu a an shimalihi to wani lokacin madadin ya ce an yasarihi an yasarihi ne sai ya ce ko an shimalihi wato madadin ya ce ya tsaya hagu sai ya ce ya tsaya dama haka ne ko a canjin kalma ne ashe canjin kalma ce yayi fa hawwalani sai annabi ya gyara mini tsaiwa ya dawo da ni faja'alani an yaminihi sai ya tsai da ni dama da shi thumma salla ma sha Allah sai annabi ya salla gwargwadon yadda Allah ya so thumma faja'a sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kwanta fanama hatta nafaha ya sake yin bacci har sai da ya sake yin munshari thumma atahul munadi sannan sai ladan ya zo mai fa'azanahu bis salati ya sanar da shi a tashi ayi sallah to anan jama'a ya kamata mu gane kenan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ana faɗakar da shi a tashi ayi sallah ko haka al'amarin yake kenan kai ma kana tare da wani lokacin sallah ya gafala sai ka sanar da shi ko bacci ya kwashe sai ka sanar da shi saboda duk abin da ya shafi dan adam wani lokacin yakan yi rinjaye akan shi yunwa bacci kishirwa kashi fitsari da makamantan haka saboda haka gashi ya ce ya kwanta ya bacci har sai da ladani ya zo ya tayar da shi gaba da sallah faƙama ma'ahu ila salati ya ce sai ainihin ibnu abbasin ya miƙe ya bi wannan sallah ainihin da annabi sallallahu alaihi wasallama fa salla annabi yayi wannan sallah ta asuba walam ya tawabba bai sake alwala ba saboda ina nuna muku ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama bacci ba shi ke karya mai alula ba don yana sanin halin da yake ciki kunna li amrin sai muka ce wa amr in ji shi sufyan inna na sanya kulu na wasu mutane fana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu mun ji wasu mutane na cewa idanuwa manzon Allah ne yake bacci amma zuciyar shi bata bacci qala amrun sai malamin mu amr yace sami'tu ubayd ibn umair yaqulu naji malami na ubayd dan umair yana cewa ru'yal anbiya'i wahayun mafarkin annabawa wahayi ne sai ya amsa tambaya a kaikaice mafarkin annabawa wahayi ne wato annabawa in suna bacci suka yi mafarki wahayi ne kenan in suna bacci da gaske ne zuciyar tasu ba ta baccin ma'ana waccan magana ya amsa ta amma a kaikaice idan annabawa na bacci in aka yi musu magana a baccin wannan maganar matsayin ta ɗaya da ido biyu kenan a wannan halin na bacci suna iya sanin me ke tattare da su sun makara'a sannan sai ainihin ya karanta inni ara fil manami anni azbahuk sai ya hujja da wannan aya gashi annabi ibrahim yana ce wa ɗan shi na gani a mafarki fa ina yanka ka idan annabi ya gani a mafarki yana kaza kama an ce mai ya tashi ido biyu kenan yayi dan haka da annabi ibrahim ya tashi sai ga wa isma'ilu cewa zai yanka shi ko amma ina ya gani a mafarki to inda ake so mutane su rinka gane darajojin annabawa kenan kun san mu a ƙasar mu yanzu kawai tsohuwa ta yi mafarki ta ga wuka da gumba sai ta tashi ta ce la ilaha illallah ta kusan mutuwa kenan sai ta tashi ta ɗauko sadaka wuka ta yi da gumba ta ba ki tsira ba tsohuwa sadakar da kika yi ba za ta hana ki mutu ranar da aka sa ki mutu wato yana daga cikin kuskure kai duk abin da ka gani a mafarki ka aikata sai mutum ya ce ya yi mafarki an ce ya yi sadaka gumba da kosai sai ya tashi sai ya sadaka gumba da kosai wannan yana daga cikin madarij na idlal matakan da shaidanu suke bi suke batar da mutane sai a fara maka da sadaka gumba wani ma ga alaramma ne sai a ce maka kai sadaka qur'ani sai ga to ai ba aibi ana nan kuma sai a ce to ka dinka farin kaya zaka ga wani tsoho ya zo ranar juma'a ya tsaya bayan sallar juma'a kofar gida to ana nan sai ka ji an ce shikenan to sallar la'asar ka daina yin ta ba komai to a hankali a hankali sai ka ji shaidanu sun batar da kai sai a ce je ka zaka ga wata ainihin tafasa jikin katanga gidanka ka ɗiba ka rinka ba mutane ta zama maganin aljanu shikenan sai kwana kaɗan sai aljanu su mai da kai boka don haka duk masu yin ruƙuyan nan kullum ina gaya musu ruƙuya fa babi ne na aƙida ruƙuya ba babi ne kawai mai zaman kanshi ba a cikin aƙida ake koyar da ruƙuya saboda in baka iya ruƙuya a cikin babin aƙida ba sai aljanu sun kai ka sun baro ka saboda aljanu aljani hatsabibi ne ka karanta suratu saba'i ka ji tun kan dan adam ya waye game da fasahar duniya aljani fiye da shekara dubu biyar ya waye aljani yana da technology wanda ya fi na jirgin sama fiye da shekara nawa gashi nan a fada annabi Sulaiman nan da na yace waye zai je kawo kaza wani yace kaza sai wani yace a yanzu yanzu shi kafin a bude ido ma har yanzu dan adam bai samu wannan technology ba a ce kafin a bude ido je ka dauko mana kaza daga Borno ka dawo dan adam bai samu wannan ba har yanzu to aljanu sun fi mu ilimi sun fi mu wayo sun fi mu kaza inna ma Allah ya danka al'amarin wahayin shi ne a hannunmu to wannan shine yake zama tsari gare mu don haka duk wanda zai mu'amala da aljani ya yi taka tsantsan jama'an ba haka ba aljani sai kai kai baro ka Allah ya kiyaye babu isbar e a ba suratun namli ba dai suratul saba ai suratul saba ita ce ta ba da labarin fasahohin da annabi Suleiman yake sa aljanu suke yi suratul saba babu isbaril wudu'i babin da ke bayani akan cika alwala me ake nufi da cika alwala ba yi so uku ne asali cikawa ba gaɓoɓin alwalar shine ka tabbatar sun cuɗu kuma baka bar lam'a ba shine cika alwala wa qala ibn umara abdullahi dan umar yace isbaghul wudu'i ko al intiqa'u abinda ake nufi da cika alwala shine tsaftacewa ya zama wannan gaba ta tsabtatu daga duk wani matsi da maiko da duk wani abu wanda zai makalu da ita wannan shine abin da ake kira isbaghul wudu'i to kenan she idan mutum ya wanke so uku amma duk wanke wannan da ya sai ya zama ita wannan gabar ya wanke ta so uku amma an samu lum'a tattare yana nuna bata wanku ba kenan kuma yana nuna ainihin wato bukata bata biya ba wannan magana ta Abdullahi dan Umar nake dan san duba mana wannan abu kadan daga cikin abubuwan da ibnu hajar yake faɗi akai to anan dai abin da yace al intiqa'u kai menene a nuskarka al inqa'u ko eh haka al inqa'u shine al inqa naqi ko ne tsaftatacce kenan gashi yace hadha at-ta'liq wasalahu Abdurrazzaq fi musannafihi bi isnadin sahihin wa huwa tafsiru shay' bi lazimihi idh al-itmam yastalzimu al-inqa adatan وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات kaji ibnu umar ma haso bakwai yake wanke kafa saboda ya tabbatar ta bugu sai ya ce wa ka annahu balagha fi ko fihi ma duna ghairihi ma li annahu ma mahallul awsakh mai wa saboda nan ne dauda take galiban li'tiyadihim almashi hufatan wallahu alam tare da cewa ba wai cewa kai kai ma kai koyi da shi ka wanke so bakwai ba amma ana ce maka ibnu umar yakan wanke kafa har so bakwai mai wa saboda yana ganin ne ke cuɗani da da datti musamman kuma sahabbai wani lokaci sai su ta yawo ma kafa su ba takalmi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسلمة كاج حديث إن شاء الماجر إمام مالك شيني عبد الله بن مسلمة ابن القعنب القعنبي ina fata an gane mutumin ƙasar misra ne yace ya karɓo an malik daga imamu malik an musa bin uquba imam malik ya karɓo daga malamin shi musa dan uquba an kuraibin maula ibn abbasin shi ko daga kuraibi bararren bawa ne na ibnu abbasin an usama ibn zaidin daga usama dan zaid kaga riwaya sahabi daga sahabi kenan annahu sami'ahu yaqulu abdullahi dan abbasin ne ya ji usamatu dan zaid yana cewa dafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min arafa manzan Allah ya sauko daga arafa manzan Allah ya gangaro daga arafa shine kullum abin da ke faɗi yanzu dafa'a da ya ce me ma'ana shi tunkuɗowa saboda kamar tunkuɗowa kake domin kamar gangara ce daga arafa zuwa muzdalifa gangarowa ake to amma bahaushe sai ya ce kawai wani ya sauka an sauko daga arafa manzan Allah ya sauko daga arafa hatta idza kana bi har sai da ya zama a dajin da ke tsakanin arafa da muzdalifa shine shi'ab wannan dan daji haka ko yanzu zaka ga wurin haka duk da ba daji ne mai duhuwa sosai ba amma za ga in ba lokacin hajji bane ma sai ga kamar wurin zai baka tsoro dan akwai yar tazara haka ina fata an gane nazala da ya zo dan wannan daji sai ya sauka fa bala sai ya fi tsari summa tawabba sannan sai ya alwala walam yusbighil wudu'a amma ita alwalar bai cika ta ba to ina ma'ana bai cika ta ba ma'ana bai tsaya yayi ta alwala keke da keke ba fa qultu sai nace as-salata ya rasulullah ya manzan Allah sallan magariba fa sallan magariba fa qala as-salatu amamak sai manzan Allah yace sallah sai nan gaban ka kadan da sauran lokaci sai an je muzdalifa ake magariba da isha farakiba sai annabi ya hau dabba shi falamma ja al-muzdalifa da yazo muzdalifa nazala sai ya sauka a muzdalifa fatawabba'a sai yayi alwala فأسبغ الوضوء كما يتشك الولاء دين كاغا ينزل يك الولاء تي الولاء تبس تصلى سي تسيا يتشك تا ثم أقيمت الصلاة سنن سي أكا تادا إقامة صلى مغربا فصلى المغرب سي صلى مغربا ثم أناخ كل إنسان بعيره kowanne mutum cikin sahabbai sai ya ja akalar raƙumin shi ya kwantar da raƙumin fi manzilihi a inda ya sauka domin ita muzdalifa din fili ce jama'a don haka kowa zai je ya sauka ne gwargwadon inda ya samu wuri ثم أقيمت العشاء sannan sai aka tada iqama isha fasalla sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi salla wa lam yusalli bainahuma annabi bai sallan nafila tsakanin magariba da isha ba saboda sadda aka sako daga arafa jama'a an taho a gajiye kusan a yanzu wajen karfe tara da rabi ko goma ko sha ɗaya ake isowa to so ake da an zo sai a yi marmaza a yi sallah magariba sai a yi sallah isha sai a kwanta a huta saboda an wuna a wurin arafa kuma yau daren sallah gobe kuma ranar sallah akwai ayyuka guda hudu jifa yanka aski tawaful ifada to ana so ka huta dan kada kashe gari ka galabaita ina fata an gane babu ghaslil wajhi bil yadaini min gharafatin wahida babin da ke bayani akan a wanke fuska da hannaye guda biyu da kwarfan ruwa ɗaya abin da ake nufi shine kwarfan ruwa guda ɗaya da kayo haka in ka zo sai ka haɗa hannayenka guda biyu sai ka zuba wa fuskarka sai ka haɗa hannayen guda biyu haka sai ka wanke fuskarka amma ita kwarfan ruwan fa guda ɗaya ce amma su hannayen da zaka wanke fuskar guda biyu zaka hada aka ce in kai haka yayi daidai قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ إمام البخاري يساوون حديثي دقى عبد الله دان عباس عبد الله دان عباس يتي أنه توضأ فغسل وجهه شي عبد الله دان عباس نيدا كان شي يي الولا فغسل وجهه سي يوانك فسكشي ثم أخذ غرفة من ماء سي